أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi yau muna bakwai ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 na shekara 2024 miladiya ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafi na risalata abi zaid bin irawani littafi da yake na mazhaban ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin babi na 29 shine babi da yake bayani akan layya da yanka da suna da farauta da kaciya da kuma abubuwan da aka haramta na abinci ko na abin sha yau wannan kuma shine darasinmu na 20 na 43 insha Allah haka ne ko za mu tashi watuwajjahu zabihatu inda zabihi ila alqiblati ku ba da shafi shafin na nawa ne ai shafin yana zuwa daidai ko eh shafi na 80 sai dara ta nawa ta uku daga sama daga sama ba kenan faji katroban sai dara ta uku daga sama insha Allah muna bayani akan layya mun tsaya kan gabar da cewa layya tana da kwanaki har guda uku bayan ranar sallah kenan aka hada da ranar sallah zai zama kwana hudu kenan ba a lissafa ranar sallah wannan kwana uku na bayan sallah suna kitima ayyamu tashrik sha daya sha biyu sha uku to duk ranakun sallah ne kaga wata dama ce aka ba ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama sai iya yanka layyarsa a waɗannan kwanuka kuma in yanka kuma layya tayi gudu waɗanda yana daga cikin sauƙi to yanzu an zo kenan bayan mai bayani akan shekarun da ya dace a yi dabbobin da za a yi laye da su in ta kama tunkiya ne ko akuya ce ko saniya ce ko rakumi da sauransu to yanzu kuma za a zo gabar yanzu wajen yanka ya ake yanka to shine kan gabar da zamu tashi malati watuwajjahu zabiha ma'ana ana fuskantar da abin yankanka na layya ko wani ma daban in ma ba layya ne ba kawai yanka ne kai za a ci nama a gida a'a ko kuma wasu tsuntsuwaye ne kaji ne zabi ne duk da abu na yanka ana so inda zabihi ilal kibla idan zaka yanka shi tsinsan samu ne to ka kalli alkibla wannan san istihbabi ne ba tilas bane ba dan da ya sun dauki cewa ka alam tali inda zaka kalli yamma ka yanka da raba wani ba zai ci ba ah bisa mustahabbanci ne ana so in san samu ne mutum ya kalli alƙibla ya yanka dabba amma inda mutum zai bari don wani uzuri ko a mantuwa babu wani laifi ittifaqin malamai hatta maza malika an ittifaqi nama ya yau kuma zaka ci da mutum zai kalli yamma ya kai yanka dabba shi ta yau ka kalli arewa ka yanka ta yau ka kalli kusum ka yanka ta yau amma bisa ga mustahabbi abin da ake so in san samu ne kalla alƙibla ina fata an fahimta kenan yana da san samu kalla alƙibla in mutum bai yi ba to ka kada gama hankalin ka duk matsalar rashin karatu da yake ka sai mutum ya tsananta ta ka ni ba zan ji wannan namu namu na ya haka ne ta ba to kaga gashi na amma za kuma wannan hukunci kaga amma za mutum da Imam Maliki insha Allah wal yaqul zabih wanda zai yanka a wajen yanka inda zabi inda zaka yanka sai ka ce bismillah wallahu akbar bismillah wallahu akbar suma wannan sunna ne mustahabi saboda haka Allah yana cewa fakulu mimma zukira sumallahi alayhi ku ci abinda aka ambata sunan Allah a kansa wa in zada zabiu fil udhiya idan shi mai yankan sai ƙara a wajen yin bismillah da kabbarar sai ƙara a wajen yankan layya ko hadaya ko wajen suna yace rabbana taqabbal minna fala ba'sa bizalika yace Allah ka karba mana to ba ni mana amma ka aula da kace bismillah Allahu akbar yanka yayi tun kuma ka kara da ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana wannan ibada da muka yi to kuma yayi ba yi laifi ba shine ce rabbana taqabbal minna fala ba'as wa man nasiya tasmiyata bi zabil udhiya aw ghayriha fa innaha tu'kal fa in ta'ammada tarku tasmiya lam yutukal ta wallahi shi yasa karatu a yanzu kuma na ce wa wa man nasiya tasmiyata mutumin da ya manta wajen yanka sai bai yi bismillah ba fi zabal udhiya a wajen lai wajen kallon yasa au gairiha ko kuma yanka ma na yau da kullun suna ne za a yi ragon suna ne za ka yi kama yaro ya kamanta ba ka yi bismillah ba layyar za ka yanka sai ka manta ba ka yi bismillah ba a'a yanka ne kawai na gida haka yau na al'ada haka ya ka manta ba ka yi bismillah ba akan mantuwa fa inna ha tuqal to za a ci wannan nama za a ci fa in ta'ammada tarku tasmiya lam tuqal idan da gangan ne mutum ya ganganta ya yin bismillah to anan ne ba za a ci ba inda gangan ne to ba za a ci ba amma in mantuwa ne to saura haka sai mutum a ce babu wani abu haka ma kuma waka zalika inda irsalin jawarihi haka ma mutumin da ya manta mantuwa ya yi mantuwa da ya bismillah ba lokacin da zai aika karansa na farauta ko shafansa na farauta kaga ai ka'ida magata karen da aka tarbiyyantar da shi akan farauta da shahon da aka tarbiyyantar da shi akan farauta duk lokacin ka'ida idan mutum zai sake su kaga abun kamawa sai ka ce bismillah sai ka sake shi da ka ta bismillah ya sake sai bi shi to idan ya je ya kamo wannan abun in ya zo da shi da rai sai ka yanka da shi in ya zo da shi babu rai to kuma za a ci mana ya kashe ba mamaki da ya ji wannan abu suka yi takon ba
karshe dai ya samu yayi galaba akan shi ya kashe shi ya kamo ya kama ka to za a ci ina ba ta fahimta amma da sharadin kai bismillah to haka idan ka manta a wajen turawar sai baka ce bismillah ba kawai sai ka sake shi ya je kamo to shi ma za a ci to sai in ka danganta inda gangan ya to bai ba haka ma kuma idan mutum zai jefa ka ala misali kaga dabba kana da mashi sai ka yi bismillah bismillah ka jefa da ka jefa in yaje ya samu wannan abu ko da ya kashe shi za a ci in kuma ka tarda shi da rai sai ka yanka in ka tarda shi ba rai wannan bismillah da kai ka jefa ta isar maka kuma sai a yanka a ci wannan na cikin ka'idar wajen wannan a'a ko kuma kibiya ce gare ka ita ma da zaka ja kace bismillah ka ja ka haura harba idan ta samu abu in ka tada shi da rai ka yanka in ka tada shi ba rai shi ma za a ci ina fata fahimta yana sharadin dai ayi wannan bismillah to saboda haka sai ka manta baka yi bismillah ba to anan duka da hukuncin wancan yankan na layya da hukuncin yanka na gida ko na wane ne da hukuncin farautar ma'ana karanka ne ka tura kaman ta baka yi bismillah ba a shahonka ne ka tura kaman ta baka yi bismillah ba a kibiya ce ka jefa kaman ta baka yi bismillah ko mashi dukkan dukkan in dai akan mantuwa ne to shari'a ta yi rangwame ta wannan banga shine abin da ake so kenan mu fahimta mu gane daga yau shari'a ta maka sauki ta yafe mana amma sai idan mutum da gangan ne ya yi to wannan da gangan shi ne kuma za a kama shi da laifin da gangan shi ne ce wa kazalika inda irsalil jawarihi ala sayyidi haka nan idan mutum zai tura abun farauta shi wajen farauta ya kawo mushi wani abu shine irsalil jawari aika dabbobi masu kamu masu kambelu tunda agalabiya su ne masu farauta da mai in tsuntsu ne mai kambelu in kuma su karnuka ne kaga su kuma masu hira a galibiya su ne damu masu farautar to fa inna hu yukal za a ci amma idan ya ganganta bai bari ba to ba zai ci ba saboda wata sharadi da Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismun lahi alayhi kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba akai kenan mutun da gangaye to bai wata ayar Allah ce fakulu mimma amsakna alaikum wasu kursumullahi alaihi Allah subhanahu wataala da kirshe ce ku ci abin da waɗannan dabbobi suka je suka kamo mu karanka ne ka tura na farauta je kamo ka to ka ci amma da sharadin ba jahilin kare ba sai ra'atu sunu ana ta mutum malaman kare a'a shahon ka ne ka tura je kamo Allah ce fakulu ku ci mimma amsakna daga abin da suka kama alaikum a gare su suka kamo wasu kursumin layi kawai kai yanzu idan ka zo wajen cin sai ka ambata a sunan Allah bismillah ko ka zo yankawa da sauran ran shaka ce bismillah ina ba ta fahimta to shi ne abin da Allah ya ce su wala yuba'u min al-udhiyati wal aqiqati wan nuski lahamun wala jildun wala wadakun wala afabun wala gairi zalika shara'i wala yubawu ba a sayar da min al'udiyyaci daga layya wala aƙiƙa ko kuma naman suna mana naman da ka yanka ma dabbar da ka yanka wa yaranka ta sati shi na agalabiya muna cewa suna wandusk ko kuma dabba da kai ibada ne ta wajen hadaya ba a sai da komi daga ciki lahamun ba a sai da naman wala jildin ba a sai da fatar wala wadakun haka kuma ba a sai da barba ko da barba alisar to aika shi ne an hudda a babbara akwai masu zan bukata to ko shi ba a sai da wala asabun ko kuma jijiya ala misali akwai wanda za ka hudda musu jijiya zo siya to baka ce a'a tunda wanda ai ba a bukata ne ta katara in ka sai da kai ne wala gairi zalika wa kai wala wani abu da ne wanda ya kama ina komi ba a sai da in dai wannan nama dabbar da aka yanka ta da suna to ba a sai da komi a cikin ta in dai wannan dabbar an yanka ta da dallaye ba a sai da komi a cikin ta in dai wannan dabba an yanka ta ne dan hadaya to ba a sai da komai a gare wannan shari'a kad'an ta hana mutum ya sai da wani abu daga cikin su wa ya'kulu ar-rajulu min udhiyatihi wa yatasaddaqu minha afdalu lahu wa laysa biwajibin alayhi saboda haka kuma shari'a ta ba mutum dama zaka ci daga cikin layyarka abinda ka yanka na layya shari'a ta baka dama ka ware wanda zaka dafa ka gasa ka ci waye ta saddaka sanan kuma shari'a ta baka dama ka ware wanda zaka yi sadaka da shi minhu afdal haka yin shi yafi ka ware ka yi sadaka ka ware wanda zaka ci ka ware wanda zaka yi sadaka walaysa biwajibin amma ba tilas bane ba wajibi bane ba ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء السيد ونزل المساكين وما عقب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء الله ولا يأكل من فدية الأذى أما an ba mutum dama ya ci layya to amma abinda mutum ya yanka na fidiya na kazanta ma'ana na wani laifi da yi ba mun karanta a bayan baya ba Allah subhanahu wa ta'ala ke ce duwa falara fasa wala fusa ma'ana mutum yayi wani laifi a wajen aikin haji an ce ba a cire gashi ba a komi sai bayan an gama sai mutum ya aske kansa ko ya cire gashi to a siya biya fidiya ma'ana mutum ya yi wani laifi a wajen aikin haji to akwai fidiya da zai dora to wannan fidiyar da aka dora masa zai yi zai yanka to in ya yanka to ba zai ci komi daga ciki ba kuna gane kun gane darasin layya idan mutum ya yi to an ba shi dama ya ci idan hadaya ce an ba ka dama za ka iya ci amma idan fidiya ce to ba za ka yi ba me fidiya laifi ne ka yi sai aka ɗora maka wannan yawwa ka biya to idan ka biya alal misali to ba za ka ci daga wannan fidiyar ba sai dai a ba bayan Allah wa jaza'i sayyidi ko kuma mutum aka an hana mutum yayi farauta a wajen aikin haji sai yayi farauta sai gara kubarewa sai biki to aka ce to yanzu hukuncin sa sai ya nemo akuya daidai da wannan barewar sai je ya bi ya yanka to in ya yanka wannan ai kaga adam me dalili laifi da yayi na farauta ne ya sanya aka dora mishi wannan bidiyar to ba in ya aka yanka wannan bidiyar ba zai ci ba wa nazaril masakin ko kuma mutum ya ma miskine alwashi addawal ma'ana addawal ne yayi alwashi ne yayi saboda haka sai bai cika wannan abu ba a'a alwashi ne yayi nayi wani abu zai yi kaza to wannan abin shi ma idan ya yanka to shi ma ba zai ci ba wa ma atiba min hadayi tadawwi haka kuma abin da aka tuhume shi na daga ya hallaka na daga hadaya mana abin da ya hallaka na daga hadaya ta taɗauri ƙabla mahillihi kafin a kai hadayar gurin da ya dace sai yi sanadiyya wannan abu sai hallaka to sai ya rama wannan ɗora mashi bidiyan nan to ita ma idan ya yanka to ba zai ci ba waya a kullum min masuwa zalika amma abin da yake zaɓanin wannan to duka shari'a ta ba shi dama zai ci insha Allah idan Allah ya so kenan kaga anan laifi akan laifi kamar ukuba ce akan ukuba aka ba mutum daman laifin ka yi aka dora maka bansa to kuma ba za ka ji da wannan bansa ba sai da ka bar wa bayan Allah gaba ki da wa zakatu qada'ul hulqubi wal adwaj to me ake ce ma yanka shine azakat yanka ya ne ake yanka shine kada ulqulqu shine mutum ya yanke makogoro wal audashi da kuma jijiyoyin da suke ta'allake da makogoro da an yanka makogoro an yanke jijiyoyin da suke ta'allake da makogoro to yanka yayi wala yujzi wa aqall min zalika amma ƙasa da haka da mutum zai dan yanka kawai dan daidan makogoro kaga wanda ba zai barta ta rayu ba za ta mutu sai ta mutu da haka to bai yi ba yanka bai yi ba inda aka yanka ba a yanke waɗannan jijiyoyi ga baki ɗaya ba ala misali kawai ya yanke makogarin sai ya bar jijiyoyi to bai yi ba shi ne aƙallin min zalika wa in rafa'a yadahu ba'da qata'in ba'da zalika summa a'ada yadahu fa ajhaza fala yutukan wa in rafa'a yadahu yanzu mutum yana yanka sai ya daga hannunsa ba'da qata'in bayan ya yanki ba da zalika mana bayan ya yanki wannan sun ma'ada ya dahu sa'ada kuma sai sake melo hannunsa ba aji hazahu ya sake dirza ya yi dirza ya dirza ya dirza wala tokan to ba za a ci ba ka yanki yanzu kuma kawai ka daga ba kawai sake ɗauka ka zo ka yi ta dirza ka dirza to shari'a ta ce ba za a ci ba yawwa wa inda ma da hatta kata'ar ras a sa'a wata ukan amma in a wajen yankan damar kwata ga wata mai kai zuci to shi ya saba damar da dadiro yanzu ya tsammanin ita ma inda dadiro ce wata kawai sai gurza da ƙarfi yana gurzawa da ƙarfi yana ja yana maidowa kawai sai kan ya cire kwatak a sa'a to ya munana waltukan amma za a ci don shari'a ta bada don mutum ya yanka amma a yanka ba wai ya yanka ya mido ba a a ka a wajen yanka ne kawai da ƙarfi yana tsammani ba za ta ci ba kawai da yadda za yi kawai sai yanka haka to saboda haka za a ci don an mutum ya yanke kai wannan misali agalabi a irin wani an kuma kaza ƙananan dabbobi to ba damuwa wa man zabaha min al-kafa lam tu'kal amma yanzu duk mutumin da ya yanka dabba ko abin yanka daga keya lamtu kar wannan ba za a ci ba da za ka yanko daga baya ka yanka duniya ka har to ba za a ci ba shari'a ta hana saboda haka daga gaba ake yankawa wal baqaru tuzbahu fa in nuhirat ukilat saniya yanka ta ake da wuka a makogoro fa in nuhirat amma yanzu da yake tana da bangare guda biyu tana da wannan mai sunan nashi ba makogoro wannan dan mana ina eh me ake wannan wajen kan ba makoko ba wanda kan dan wurin dan lislis an inna asali eh akwai wani suna da ake yake da shi eh ba laya ba ba gudu ba wannan dan wurin wannan nan wannan dan wurin nan ai shi da ake sokewa na raƙumi ko da wannan na wannan ba ko na na saniya Allah mu zaki da ni sai na tana na faɗa ba akwai wani suna da ake faɗa masa isha Allah sau da tuna ba wadda to ita saniya tana da duka biyu a laka kuma ita a ciki take ba akwai wanda abu ne da ake faɗa mutu da hausa isha Allah to a makokon ai wannan da shi ilmi ba isha Allah tana ta damu isha Allah ta wannan eh walbaqaru tusbahu wato walbaqaru tusbahu saniya ana yanka ta fa in nuhirat uklat idan aka soke ta saboda haka ga gani wata ran wani ya soke saniya ce kai wannan saniya ba za ci ba a ana ci wal ibl tunhar haka kuma raƙumi soke shi ake fa in zubi had lam tukal idan aka yanka raƙumi kamar yadda ake yanka tinkiya to ba za a ci ba shi soke shi ake shi na inda ake wannan na bal'um ake ce masa da hausa ne wannan shi shi wani guri ne na lumfashi kamar kusan da asalin shi da ake soka ma gurin da an soke sai wannan ba yawwa da ana taba wana soka gurin kuma jini zaga na fitowa to saboda haka kenan shi raƙon ba a yanka shi ta wajen makongo kenan ta nan ɓangaren ake yanka shi ya ke soke shi ba wa ƙadok tilifafi akaliha to amma duk da haka malamai sun yi saɓani wajen cin wasu ka ce a tun da an yi ba za a yi asara ba za a ci wasu ka ce a kawai daga shari'a abin da ta ba da dama to ba za a ci ba to an samu saɓani to kaga saɓanin a rahama ce zai mutu da su bangaren sabani don kayi asara ko haka ba wallaga na mutu zubahu tun kananan tumaki tinkiya akwai kananan dabbobi kenan tinkiya akuya tuzbahu su kuma yanka su ake fa in nuhirat lam tuqal idan mutum ya soke akuya ko soke tinkiya to ba za ta ba shi wannan kada wa qad ikhtalafa aidan fi zalika shi ma malamai sun yi sabani ka yi asara duk da dai musulmi ne ya yi sa'annan kuma an yi bismillah to wasu ka ja za a ci sai dai ka kara wa zakatu ma fil badani zakatu umrihi idza tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu wa zakatu ma fil badani yankan abin da yake cikin ciki zakatu umhu yankan uwarsa ne aka yanka tinkiya da da a cikinta to wankan uwar yankan nan fa in tamma khalquhu idan har halittar dan ya cika wa nabata sha'ru gashi ya fito to saboda kawai sai a ci eh shari'a ta ba da ba kage da yake ba musafa ba nan ba zan iya ci ba irin tunkiya da cikin na tsohon ciki rago ya ne na kome kawai jiran aiwa sai wani abu ya faru sai aka yanke ta to da an yanka ta ɗan da yake ciki ko ana fitowa gyara shi zaka ku gyara shi naman ya fi daɗi laushi gare amma na babu amma ƙasashen laraba su a tsada ma gare a wannan naman ba sabo ne kawai a yi da rai yawwa wanda tafiya ta kasar da amfani ma'ana idan bai da rai agalabi aka yanka uwar da wuya suke rayuwa in ba gaugawa aka yi ba direct ana yanka ta a yi gaugawa a fasa cikin a fitar da shi wani ina ga tsammanin in aka yi gaugawa wani lokaci ana yi samun sadari wata kuma yawwa watakila kuma da ya gida ba abin da ke gagara wani da ya a yanka ɗan kuma a fiye a samu ɗan da rai to in an samo shi da rai to yanzu sai an yanka shi in kana so kace sai ka yanka yanzu ya fita da wancan hukunci amma idan aka yanka ta aka samo shi ba rai kuma gashi yayi komai ya haɗu to ko sai a gyara shi a kasa a ci ba a yadda ba والمنحنكة بحبل ونحوه والموقوزة بعصا وشبهها والمتردية والنئهة وأكلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بزكاته to ku ji wannan hukunci wal munhalikatu bi habli dabba da aka shake ta da igiya wani hawu ya ko makamantarsa ko wani abu ne ya shake ta wal mawquzatu haka kuma da dabbar da aka bige ta da sanda aka kwada mata sanda wa shibhiha da makamantan wannan wal mutaraddiyati haka nan dabbar da ta gangaro daga sama ta fado wannan dihatu ko kuma dabbar da wani abu ya soke ta wa akilatu sab'u sab'i haka nan da kuma dabbar da damun daji su ne su zakoki da su damunsa da sauran su tura suka ci suka bari in balaga zalika min abin wuju mabalagan la da ishi ma'ahu lamtu kalbi sakati dukansu waɗannan idan sun kai wani makura wanda ba sa iya rayuwa to saboda haka la ta ishi ma abu wanda ba sa iya rayuwa lamto kan to ba za a ci ba bisa katin ko an yanka ba za a ci ba wanda an sani kawai mutuwa ne za ta yi saboda haka li'anna sabila ha sabila maitati wa maqatil khamsa inqita'un nuqat wa huwa al-mukh allazi bil izam raqaba was-sulb wa qata'u al-adwaj wa khaytu al-misran wa intishal al-rushud wa nasr al-dimag wa amma idha lam tusaz maqatilaha fa in kanat marjuwatan hayati wala khayra fi a'mal az-zakati fiha wa in kanat ghayr marjuha فعن مالك بن رواية أشهر أنها لا تزكى ولا توكل وهو الذي مشى عليه الشيخ وهو مذهب ابن قاسم وروايته عن مالك إنها تزكى وتؤكل وهو الراجح wannan bangare a nan malamai suka yi sabani bangaren malamai suka ce kawai inda ba za ta rayu ba dabba ce an buge an shake ta wannan shaka da aka bata ba zai barta ta rayu ba ko ta gangaro daga dutse ko daga sama ta fado saboda haka ba za ta rayu ba ko aka so wani abu ya soke ta ba za ta rayu ba a'a ko damun daji ya kama ta sai ya cinye mata kafa ko ya fasa mata ciki ya cinye hannu amma kuma da ranta aka lafiya kura ta fi wannan zakarta to saboda haka ba za ta rayu ba to anan malamai suka ce to ko ka zo ka tallo su da rai in dai ka tabbatar wannan da rauni da aka yi musu ba za su rayu ba to saboda haka ko kayan ka ba za a ci ko an yi ka ba za a ci ba shi ne ce mabalagan latayin shi ma'abu ma kai makurar wani ciwo matsayi da ba za su iya rayuwa ba lamtu kalbi sakati ko an yanka ba za a ci ba amma eh shine duk wannan shine shine hukuncin da ake ake bayani kuna fahimta kenan wannan hukunci in sun kai wannan matsayi kawai ba za a ci ba to amma akwai sabani shi ne zai na karanto mana sabani wani bangaren yace wa riwayatu wa al-malik anna hatu tuzakka wa tu'kal wa huwa rashid yace amma an samu ruwaya daga malik yace in dai an same su da rai ba su mutu ba a yanka a ci kuma mala ya ce wannan shi ne kaunar rajin mu gaskiya mun farin jayar da wannan yauwa ina ba ta kuma rinta wanda ya ɗauki wancan kauni ya ce a wani shi ne wancan kada ce walmutaraddiyati wannan ya hatu wa akalu subul wa ma da sauransu kuna fahimta malamai suka ce idan aka sami su ne su mutu amma in ka tardo su da rai ka yanka za a ci wannan kuma shine kaulin rashi gaskiya kuma mun bar karkata wannan wanda ke kaulin da ya fi rinjaye eh ina fata an fahimta kenan abu da akwai ikhtilafu ne tace a'a ba za a yanka ko an yanka ba za a ci ba tace in yi kwarai akwai wannan sabani ba kaje ka kai da je ya kada wancan fahimta mun kuma yin muje da wannan sabuwar fahimta da muje da wannan fahimta ina fata an fahimta yawwa shi wala ba asalin mutarri an ya akula da maitata babu laifi ga mabukaci mutumin da ya shiga cikin wani hali an ya akular mai tata ya ci mushi mutum ya shiga cikin wani hali na yunwa za ta hallaka babu wani abinci kuma sai mushe to nan shari'a ta baka dama ka yanki wannan mushe ka gasa ka cika koshi don ka tsira har ma in kaga kuma gaban tana da yawa an baka dama har ka yi su amma shari'a ta ce da ka dawo da ka iso bakin gari kafin ka shigo gari ma to daga lokacin ya haramta a gare ka sai ka yi rani ka binne wani ma ba za ka ba ba ba za ka ji haka da yana ci bari shigo da shi gida ma ka karta da ka shigo da shi ka fice wajen tsira saboda haka in ka ce yanzu kuma ka ci harama ma'ana ne dalilin da an baka ne don ka tsira wannan ma'ana sai kurni aka maka ina ba ta fahimta ba za ka ba wani ba musa annan kai ba za ka shigo da shi gida ba shi ne wala ba asalin mutlar babu laifi ga mutumin da yake da bukata an ya akular mai tata ya ci mushe wa ya shiba ya koshi wa ya tazawwada har ma yi musu yana cikin daji ne to san yaushe ne zaka tar da gari ba musamman mutumin da ya kawo sahara ba ka da wani guzuri sai wannan yusha to an baka dama ka yi ta ce fa inistagana anaha darahaha idan kuma mutum ya wadatu shikenan ana cikin kawai sai ka zo ka haɗu da wasu bayan Allah wata da wani da abincinsu da komi to yanzu tun da ka samu tsira to saboda haka sai ka binne wannan daga nan ma zai da binne ba za shi sai ka ci da halal shine taraha ta shefar wala ba'sa bintifa'i bi jildiha amma babu laifi shari'a ta halatta mutum zai iya amfani da fatar mushi da sharaɗin iza dubiga idan aka shi idan dabba ta mutu kana iya fede ta ka ɗauki fata namun sai a yi rami abin ne amma ita ma sharaɗin wannan fatar sai idan an shebe sai a sa mata fata ruwa da baga ruwa kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yudarrihu ruha alma'u wal qaras yace da ruwa da baga ruwa suna tsarkake ta wala yusalli alaihi amma ba za a yi sallah akai ba wala yi ba'u kuma ba za a sayar ba za a yi guga saboda haka kaga za a yi guga sai kuma kana iya yin rumiya gita irin mutanen da suke yin walkima da sauransu da ana iya yi ko eh takalmi yawa ana iya eh eh zaka iya ibada shi kan shi min ma idan muka dauke hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ya ce yudahiruha alma'u wal qaras ruwa da baga ruwa ya tsarkake ta saboda haka sallar ma sai ayi Allah wanda tunda hadisi ne ya tabbatar kenan kun wannan nan fahimta ce ta malamai kenan kuma ga hadisi kenan sai mu ajiye fahimta ta malamai sai mu dau hadisi tunda hadisin ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga ana fitiya da wata akuya ta mutu sai manzo Allah ya ce ku hede ku dauki fatar sai suka ce ya rasulullahi bushe ce sai manzo Allah ya ce idahiruha alma wal qarar yace idan ku sa ruwa da bagaruwa sun tsarin ta zama tsarki kenan tunda manzo Allah ya tabbatar da ruwa da bagaruwa na tsarki ta kenan komai za a yi ina ba ta fahimta kenan har sallar ma sai a yi asaba kenan nan fahimta ce ta malaman malikiya ta ce a ba za a yi sallah akai ba da sauransu wala yusalli alayhi ba za a yi sallah kan dama wala yi ba'u ba za a saida ba wala ba asa bis salati ala juludi sibai to kaga kuma to tunda manzon Allah ya ce na tsarkakewa kenan ba laifi wannan fahimta ta su tana da rauni kuna fahimta fahimta tana da rauni kenan ba laifi za a yi aiki da shi amma wala ba asa bis salati ala juludi sibai babu laifi da yin sallah akan fatun dabbobin dawa irin su zaki su damusa da sauransu iza zukiyat idan aka yanka ta wa bai iha da kuma saida ta tun zaka yi an aka yanka za a je ne a saida duka da sauransu to sai da shari'a ta hana wacce in ma za a iya saidawa wa yuntafa'u bi sufi maitati wa sha'riha haka kuma za a yi amfani bi suf gashi irin akwai dabbobin na masu gashi wanda ake hudda gashi na amfani su to in mushe ne ma shari'a ta ba da dama kenan za a iya yi da gashin a yi amfani da shi shine wa sha'riha da gashin ta wa ma yuza'u minha fi halil hayati haka kuma da abin da aka fitar a lokacin da take raye in tana raye ma aka aske wannan gashin za a yi amfani da shi in tana mace ma aka aske kuma za a yi amfani da shi shine wa ma yuza'u minha fi halil hayati da abin da aka cire a cikin halin da take rayuwa wa ahabbu ilaina mala yace amma abin da ya fi soyuwa a gare mu an yugassala a wanke shi wala yuntafa birishiha wala biqarniha wa azlabiha wa anyabiha wa kuriha intifa'u bi anyabil fi'l wa qad ikhtalafa bi zalika can ca abin da yake abin da yafi sayuwa kafin ayi amfani da shi a wanki to mun ji wannan amma wala yuntafa'u birishiha kace ba za yi amfani da rishi mana shi ne gashi filip na tsuntsaye wadda suke da raye aka fitar to ba za a yi amfani da shi ba wala bi karniha ko kuma a'a kaban dabba tana da rai sai aka yanke kaban shi ma ba za a yi amfani da shi ba domin najasa ne kuna gani da ran da ran aka fidda to ya zama najasa dabba da ranta aka yanke mata kafan to wannan kafan najasa ne ba za a yi amfani da shi ba ko kuma dabba da ranta aka yi mata dandaka to wannan abin da aka fitar na dandaka najasa ne shi ma ba za a ba yara su yi amfani da shi ba saboda mai duk abin da yake raye in aka fitta to yana najasa ne wa azlafiha haka nan kuma da kofatanta dabba da ranta aka fitta kofatanta to najasa ne shi ma ba za a amfani da shi ba wa an yabiha ko dabba tana da rai aka fitar mata da mana hira ta haƙorinta shi ma to najasa ne ba za a amfani da shi ba mana duk abin da dabbar da ran da aka fitar da wani abu daga cikinta to haramun ne najasa ne ya zama najasa ba za a amfani da shi ba amma in yana raye to kuma ba na in ya in a mace ne mana ba an yanka to yanzu kuma halal ina ba ta bunda najasar in yana da raye ne wa kuriya intifa'u bi anyabil bi'ri amma an karhanta makaruhi ne amfani da hauran giwa in tana raye aka lafiya ai tana raye da ake hudda to aka huddo shi tana raye to ya zama faruwi amfani da shi amma inda za a yanka to saboda haka ke na yanzu ba makaruhi ba ne ba waka lokaci lafi zalika to amma shi ma a nan malamai sun yi saɓani wasu suka ce to ai yanka da yanka na yage ta giwa da ranta ya raka ce auna to wasu suka ce a'a to tun da kawai larura ce ta bada alal misali ita an danta rayu ana iya amfani yanka abu a yi amfani da shi tana ana amfani da shi to wasu ka ce a ana iya amfani da shi ba makaru ba makaru hanci wasu ka ce a kenan dai kaga dai abin da ya hukunci yana da sauki tunda makaruhi ne ba haramun ba ne ba kenan shi wajen hauren giwa tana raye ma aka fita kenan za a yi amfani da shi shine wannan jilan misalika wa ma matat fihi ba'aratun من سمن أو زيت أو أسل زائد تورها ولم يؤكل yanzu abin da tsera ya mutu a ciki kana da kitsanka ko manka shi ne min samun kitse auzaiti ko mai aw asalin ko zuma za'ibu ma'ana dai wani abu dai narkakke mai ruwa sai bera ya zo ya fada a ciki sai mu dore ha to yanzu wani abu hukumci sai ka zubar da shi gaba ɗaya wala miyu kal ba za a ci ba wala ba'sa an yustasbaha bi zaitin wa shibihi fi ghairil masajid amma alal misali inda mai ne manka ne na amfani kawai sai bera ya fada ciki sai ya mutu to yin shi a shari'ance ba za ka yi amfani da shi ba za a ci ba to amma sai dai wani abu guda an yi sauki alal misali ai kasa ana zubawa a yi a ci balbal da shi to an baka shari'a ta baka dama yanzu ka yi a ci balbal amma ba za a yi amfani da shi ba a cikin gida ba za a ci ba ina ba ta fahimta ya ce shi ma an yusta su ba fi zaitin za a kunna fitila da shi wa shi bihi da makamantarsa fi gai da masajida amma shi ma kuma ba za a sa a masallaci ba a ci balbal din nan wadda take da wadda bai ramuta a cikin da sai ka sa je a gidanka amma a masallaci da Allah ba za ka sa ba wal yutahaffaz minhu sai a kiyaye wa in kana jamidan durihat wa ma haulaha wa ukula ma bakiya yanzu idan ya kasance a yanzu kitse ne da skararre sai beran sai fada sai mutu to yanzu gefen da sai a sai a yanke gurin sai a hudda beran to sauran kuma shari'a ta baka dama sai kai amfani amma in narkakken abu ne to yanzu kwata-kwata shi kuma duka gabaki daya ya haramta ba za a yi amfani da shi ba sai a zuba eh to lokaci yayi to sai to yanzu a yi mutashi wa mata mutashi da kan wannan gabar sai mutashi wa kadu khutila ba fi zalika mu kwana a gurin sai mutashi akan wannan gabar tunda kan gabar ce muka faro ba wannan ba tunda lokaci yayi fa insha Allah to da fata mun ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu dukkan zinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu dukkan guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a kira sallah